بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha uku ga watan da saniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiyya wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami al-sheikh abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi al-hadafi al-misri rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin raji kwatas da ke nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce muna bayani akan wato lambobi ko gaɓoɓi na goma sha uku da sha hudu da kuma sha biyar zuwa goma sha shida inda malam yake cewa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofinsa tun tun tuntuni tun gabanin ya samar da halittunsa tun gabanin ya halicci kowa cikin halittunsa Allah siffofinsa suna nan kamar yadda suke lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi samuwarsu bata ƙara mishi wani abu daga cikin siffofinsa ba wanda babu shi a da ma'ana duk wata siffa wadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da ita to wannan siffar Allah maɗaukakin sarki yana da wannan siffan tun gabanin ya halicci bayi, tun gabanin ya halicci halittunsa. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, Malam ya ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake da siffofinsa na tun fil azal, kazalika la ya zalu alaiha abadiyan. Hakanan kuma ba zai gushe ba da waɗannan siffofin suna nan siffofinsa ne har abada. laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq ba wai bayan ya halicci halittu ne ya samu suna cewa shi din mahalicci ne ba wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari ba dalilin wato kirkiran halittu bayi ne yasa Allah madaukakin sarki ya zama sunan shi mahalicci ko mai kirkiran halitta ba subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana da siffofi kamar yadda muka ji a satin da ya gabata Allah yana da siffofi wayannan siffofin Allah ya kaɗaita ya ɗayanta da su subhanahu wa ta'ala ko da kuwa kamar yadda muka ji cewa Allah yakan iya arama wani daga cikin halittunsa wata daga cikin siffofinsa amma aron aro ne na suna ba aro na ma'ana ba duk inda ka ji Allah ya siffanta kansa da wata sifa sai kuma ya siffanta wata halittansa sawa'un mutum ne aljani ne mala'ika ne da wannan sifar to ba wai Allah maɗaukakin sarki yana nufin cewa wannan halittar ta yi kama da Allah ba ne abin da ake nufi shine sunan ne ya zama iri ɗaya amma kamanceceniyar ba iri ɗaya ba ne sunan ne ya zama suna iri ɗaya wannan na ji wannan na ji allah na ji ɗan adam na ji allah na gani ɗan adam na gani amma ganin da jin ba iri ɗaya ba ne amma an yi tarayya da kamanceceniya a sunan siffar amma siffan siffan yanayin sifar ba iri ɗaya ba ne to allah maɗaukakin sarki yana da yana da sifa sannan abin da ya kamata mu mu ƙara kula da shi shine waɗannan siffofin da aka siffanta allah da shi allah ya siffanta kansa da su annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta shi da su ya kamata mu lura da wani abu shine ba wai an siffanta Allah ya siffanta kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana siffofin Allah bane domin mu tsaya da kwakwalanmu muna ƙoƙarin idrakin yaya ubangiji yake kamar yadda muka yi bayani a baya la tudrikuhul afham Allah kwakwale da fahimta da zukata ba sa iya riskan hakikanin yaya Allah yake abinda kawai ake so shine nassi ya nuna cewa Allah na da fuska eh yana da fuska Allah na da hannu yana da hannu Allah na da kafa yana da kafa Allah na ji eh yana ji Allah na gani eh yana gani Allah na magana yana magana to waɗannan siffofin sai mu sake nasoshin kamar yadda suka zo ba tare da tawili ba ba tare da tamsili ba ba tare da takayyifi ba kar ka tsaya yi musu fassara kar ka tsaya tamsili shine kamantawa a ce ganin Allah irin kaza ne jin Allah irin kaza ne fuskar Allah irin kaza ne hannun Allah irin kaza ne ba tare da takayyifi ba takayyifi shine tunanin a to yaya hannun Allah yake yaya siffar Allah take yaya fuskar Allah take to sai ka sallama ka mika wuya a haka Allah ya sa muna fahimta domin malamai suna cewa ita sifa as-sifatu la ainul mawsufi wala ghayruhu ita sifa in aka siffanta maka abu to ba ana siffanta maka asalin hakikanin shi yadda abun yake bane a'a ana siffanta maka wani ɓangaren abin ne domin ka fahimce shi a yadda ake so ka fahimce shi amma mai yiwuwa yanzu idan aka sama wanda ya je aikin hajji kai baka je ba zai ta ƙoƙarin siffanta maka ga yadda ka'aba take ga yadda masallacin harami yake ga yadda safa da marwa yake ga yadda makamu Ibrahim yake ga yadda kaza da kaza kaza da kaza yake yanzu kokari yake siffanta maka wannan nagu kaza wannan nagu kaza wannan nagu kaza amma fahimtar sa bi ainihi yaya yake sai dan da Allah ya sa kafarka a wajen sai dan da ka isa Allah ya sa muna fahimta to kaga walillahi almathalul a'la shine Allah ya siffanta mana kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana ubangiji ga yadda Allah yake saboda mu fahimce shi a yadda Allah yake so mu fahimce shi amma kar ka dauka cewa in an gama tattaro nasoshin da suka siffanta ubangiji kuma zai baka hakikanin waye ubangiji Allah ya samu na fahimta shine ma'anar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir Allah idanu gannai ba sa iya riskan Allah su yi mishi ganin kwakwab ba a yi ma Allah haka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wani abin da ka sani dangane da ilimin ubangiji sai abin da Allah ya ga dama ya dan san maka kadan daga hatta ba ma sifofin ubangiji ba hatta kalmomin ubangiji Allah ya faɗa mana cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Allah ya ce ka faɗa musu inda kogunan duniya gaba ɗaya za su zama tawada walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam inda bishiyoyin duniya duka duk wata bishiyar take duniya za a sare ta a maida ita alkalami ai ta hada alkaluma alkaluma har sai bishiyoyin duniya sun kare da na gida da na jeji duka sun kare wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur kogunan duniyan nan kuma gaba daya ya zama cewa dukkaninsu sun zama tawada a ƙara ninka yawansu sau bakwai Allah ta'ala ya ce ma nafidat kalimatullah in za a rubuce kalmomin Allah duka za a ƙarar da kogunan duniya da alƙaluman duniya a ƙara ninkinsu ninki bakwai su ƙare amma kalmomin ubangiji ba a gama rubuce su ba ma nafidat kalimatullah inna Allah latifun khabir ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida kaga kenan ashe wannan yana nuna mana cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin ga yadda siffansa take mun gama fahimtar yadda Allah ya siffanta mana kanshi to kar kuma zuciyarka ta raya maka cewa a to ai in ka haɗo aya kaza da hadisi kaza tunda Allah na da fuska nan an ce na da hannu can na da kafa can na da kaza to in ka haɗo su gaba ɗaya za su nuna maka yadda Allah yake a gudansa kar kwakwalwanka ta riska maka haka Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta sannan malam da yake cewa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi zuwa ƙarshe wannan akwai raddi zuwa ga ɓangarori guda biyu ko uku na farko su ne mu'tazila na biyu su ne jahmiyawa sannan na uku su ne wani ɓangare daga cikin 'yan shi'a waɗanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki bayi da iko akan faruwan abu sai wannan abin ya faru tukunna sai wannan abin ya faru suna cewa Allah bayi da iko akan me zai faru kawai Allah kawai yanzu yadda muka zo muka zauna a nan muna karatu kawai Allah ganin mu yayi gashi nan mun zo mun zauna muna karatu subhanallah kaga wannan akwai kaskantar da ubangiji a ciki da kuma kamanta Allah da halittu Allah tuntun tuntunin sa mai iko ne mu ƴan adam mu ne bamu da iko yanzu misali na dai sani cewa na kwana da niyyar cewa yau lahadi da asuba zan zo karatu masallacin raji amma tabbas ne zan zo ban da iko akai ban tabbatar da cewa zuwan zai yi ba sai da na ganni gane a masallaci mai yiwa in Allah ya so daga jiya da daddaren da na kwana da niyyar zan zo zuwa wayewan gari sai ya ɗauki raina mai yiwa in ya so sai samun rashin lafiya mai yiwa in ya ga dama sai ya zama ina nan a raye lafiya ta kalau amma bai kaddar zan zo ba saboda haka ni dan adam ni ne yanzu zan tsara abin da nake so ya faru amma ba inda tabbacin zai faru har sai na ga faruwansa sai na ga ya faru tukunna na tsara da yau lahadi ina da ababen da zan yi a wunin nan gaba ɗaya kowa ya tsara ga abin da zai yi a wunin nan gaba ɗaya amma shin ababen da na tsara zan yi a wunin za su yi ban da iko akai abin da kawai Allah ya kaddara na ga ya faru to sai in ga cewa eh na tsara zan yi kaza kaza ya faru mai yiwuwa wani abu ya faru ma wanda yake out of budget ina ne ban tsara da shi ba kawai zai faru ne mai yiwuwa wani abu kuma cikin wanda na tsara zan yi shi kuma din Allah bai kaddara faruwarsa ba to saboda haka waɗannan masu fahimtar cewa ai Allah maɗaukakin sarki baya da iko akan duk abin da zai faru har sai ya ga wannan abin ya faru babu shakka fahimta ce taɓatattu fahimta ce taɓatattu domin Allah bayi da ikon ya hana abin faruwa kenan tun da yi duk abin da aka ce baka da iko a kai kawai ganin shi kai ya faru to kai saka hana shi faruwa kai saka hana shi faruwa ba baka isa ba saboda haka wannan wannan fahimta ce wacce take akwai bata a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana yace kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi wa qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana annabi yace Allah ya kaddara dukkanin abin da zai faru a duniya gaba daya tun gabanin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin tunkan Allah ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai faru ga kowa da kowa Allah kuma yana faɗi ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Allah ya ce babu wani abun da ya faru a duniya na musiba da zai faru a ban ƙasa ko a karan kanku ku ɗaiɗaikunku ba abin da zai faru ma duniya gaba ɗaya ko kuma kai ɗayanka in fasin wannan abin ya same ka Allah ya ce illa fi kitabi face wannan abin yana rubuce a cikin littafi min qabli an nabra'aha tun gabanin mu halicci ita wannan halittar tun kafin a halice ka to an rubuta maka ga ababen da za su faru da kai masu daɗi da marasa daɗi wadda kake so da waɗanda ba ka so tun da an rubuta maka ma farkon rayuwanka da kuma ƙarshen rayuwar to ina kuma ga abin da zai faru a tsakiya inda zalika alallahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam abu na farko da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala lahu uktub Allah sai ce ma alqalamin yi rubutu sai ce ya ubangiji me zan rubuta sallah ya ce da shi bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai faru daga yau har zuwa tashin kiyama haka komai ya rubuce aka yi ma duniyar timetable daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a turo annabi adamu zuwa lokaci kaza da shi da jama'ansa sun wuce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zamanin annabi nuhu ne zuwa lokaci kaza al'ummarsa da shi sun kare daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza adawa ne zuwa lokaci kaza sun kare daga su samudawa ne zuwa lokaci kaza sun kare daga su mutane kaza ne zuwa lokaci kaza sun kare aka yi ma duniyar tsari da tsarin timetable aka tsatsara duniyar wani zai yi mulki a ƙasa kaza tenuwansa shekara takwas ya wuce wani shekara goma wani shekara kaza wani shekara kaza wani shekara kaza har a zo kan sanda da a ce ga matar da za ta tsuguna ta yi naƙudan ƙarshe a duniya shikenan ga wacce za ta yi naƙuda ta ƙarshe a duniya jariri na ƙarshe da za a haife shi kenan to duniyar kuma ta tashi a aiki kenan saboda haka komai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi duk abin da yake faruwa yana faruwa ne da ikon Allah yana faruwa ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah da kansa ya siffanta kansa ya ce shi Allah zul arshil majid ne fa'alul lima yurid Allah ma'abocin al'arshi ne mai girma sannan yana aikata duk abin da ya ga dama duk abin da ya ga dama Allah maɗaukakin sarki shi yake aikatawa saboda haka ko menene ya faru to ya faru ne da kaddarawan ubangiji Allah ya san komai zai faru tun gabanin ai komai din tun gabanin ai komai din ba wai sai bayan abin ya faru bane Allah ke gane cewa Allah ashe kaza ya faru a waje kaza mm. saboda haka sai Allah ya ga an taru a wajen janaza ya ce ashe malakul mautu ya je ya ɗauki ran wani na ai bai kama da hankali ba yanzu ko da gwamna ne ka kaddara gwamna kawai sai aka zo aka ce gashi nan ana ta rusau a cikin jihar ka sai ce ni ma wallahi ban sani ba wucewa kawai nake yi kan tituna ina ganin ana ta rushe rushe ban san me ya faru ba yanzu wannan gwamnan bai kamata majalisa ta tumbuke shi ba ballantana ubangiji walillahi almathalul a'la a ce Allah a duniyar sa a kasar tasa wai abu ya faru sai bayan ya faru tukunne yake ganin ashe kaza da kaza sun faru a waje kaza wannan fahimta akwai damsul basirata a cikinta akwai tabewan basira a cikinta to saboda haka malin yace laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari Allah madaukakin sarki ba wai sai da yayi halitta bane gabanin ya wato ainihin a ba wai sai da bayan yayi halitta bane tukunne ya zama cewa ya zama ya zama sunan shi mahalicci ko kuma mai kirkiran halitta subhanahu wa ta'ala. To sannan sai gaba ta goma sha bakwai sai malin yake cewa lahu ma'anar rububiyyati wala marbu wa ma'anar khaliki wala makhluk. Malin sai yake cewa lahu ma'anar rububiyyati wala marbu. Allah maɗaukakin sarki shi ne wadda yake da haƙƙi na abauta masa shi ɗin ba wanda aka bautar ba ne ma'ana shi Allah ɗin rububiyar bautar shi ake mawa ba wai shi ɗin an bautar da shi ba ne a'a shi Allah shi ake bauta mawa ba wai an bautar da shi ba ne lahu ma'anar rububiyyati wala marbu Allah shi ɗin shi ne wadda yake da haƙƙin bauta ɗin sannan kuma shi Allah maɗaukakin sarki shi shi ne ya samar da ababen da aka bautar da su ma'ana kamar mu yanzu ‘yan adam’ bautar da mu aka yi Allah shi ne arrabu mu ne almarbu Allah shi ne ubangiji wanda ake bautawa bawa mu kuma mu ne waɗanda Allah ya bautar da mu don mu bauta masa mu mu ne ibad masu bauta Allah kuma shi ne alma'abud shi ne abin bauta mu bautar da mu aka yi Allah kuma shi ne abin bauta ɗin subhanahu wa ta'ala da haka malam ya ce lahu ma'anar rububiyyati wala marbu Allah yana da ma'ana na sunan arrabu tun gabanin ya samar da marbu shine shi Allah ɗin abin bauta ne tun gabanin ya samar da waɗanda zai bautar da su ɗin tun gabanin ya samar da waɗanda zai bautar da su ɗin to shi ɗin abin bauta ne subhanahu wa ta'ala wa ma'anar khaliku wala makhluk sannan kuma shi Allah ɗin shi ne mahalicci tun gabanin ya samar da ababen halitta wasu daga cikin malamai masu shiri suka ce ma'anan wannan shi ne lahu ma'anar rububiyyati wala marbub wa ma'anar khaliki wala makhluk shi ne shi Allah maɗaukakin sarki shine al-mukhriju lish-shay'i min al-adami ila al-wujud shi Allah shine wanda ya samar da komai daga babu zuwa akwai Allah shi ya samar da komai daga babu da komai babu shi to Allah shi ya samar da komai din zuwa akwai dan adam da babu kai da babu ni Allah shi ya samar da mu daga babu zuwa akwai shine ma'anan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah shi ke fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum Allah ya ce ta yaya wani hujja kuke da shi wani dalili kuke da shi da za ku kafirce mu Allah bayan da kun kasance matattu ne ku babu ku sai Allah ya rayar da ku summa yumitukum sannan bayan ya rayar da ku kuma za ku sake komawa inda kwafto shine Allah zai sake kashe ku summa yumitukum summa yuhyikum lokacin da ya ga dama kuma ya sake tada ku summa ilaihi turja'un sannan kuma ku koma zuwa gare shi daka Allah shi ya samar da mu daga babu hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura dukkanin mutum an yi lokacin da babu shi an yi lokacin da babu shi saboda haka Allah shine ya samar da mu daga babu zuwa ga zuwa ga akwai to saboda haka in an ce Allah shine ar-rabb to kaga ar-rabb yana iya daukan abubuwa da yawa na farko shine al-mulk mulki na hannun Allah ne Allah shike da mallakar komai da kowa lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi tulja'un Allah shike da mallakar sammai da kasai gaba daya da duk wani wanda ke tsakanin sa lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihin mulkin sammai da kasai mallakar sammai da kasai da wanda ke cikin sammai da kasai duka mallakar Allah ne Allah shi ya mallaki kowa da komai sannan alhifz Allah shi ke kula da kowa shi ke kula da sama da ƙasa shi ke kula da duk abin da ke faruwa a cikin sammai da ƙasai ya wakilta mala'iku su dinga kula masa da duniyar eh lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowane halitta Allah ya sanya masa mala'iku gaba da bayansa suna kula da shi da izinin Allah wannan ganin daman Allah ne saboda haka akwai kula sannan a tadbir Allah shi ke jujjuya lamurin sama da ƙasa gaba ɗaya kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amra Allah ce tambayi suwa ke jujjuya duniya Allah ce fa sai quluna Allah zaka ji sun ce maka Allah ne mm. Allah shi ke jujjuya sammai da kasai baki daya saboda haka sannan wa tarbiya shine tablighu shay'i kamalahu bitadrij shine akai abu ya cika ya kai mataki na kamala amma bitadrij ta hanyar bin mataki mataki mataki mataki ai ko a wajen kula ai shine tarbiya din ka kula da yaro tun daga haihuwarsa har ya fara rarrafe ya fara iya magana ya fara sallah ya fara kaza har ya kai ya cika ya kammala a matsayin mutum wanda ya mallaki karfinsa sannan kuma da kamala ta hankali da addini da sanin ya kamata wannan shi da tarbiya saboda haka Allah shi ke kula da wato bayinsa baki ɗaya. Saboda haka ya ce lahu ma'anar rububiyyati wala marbub Allah maɗaukakin sarki shi ne wadda yake wato ainihin shi ne wadda yake da samar da bayi daga babu zuwa akwai sannan yana ɗaukan ma'anan lahu ma'anar rububiyyati wala marbub shi ne dukkanin wata suna wani suna ko wata sifa da aka siffanta Allah da shi to ma'anar siffa ko sunan Allah ɗin ma'ana ce ta kamala ba irin ma'ana irin ta bayi ba jama'a Allah ya sa muna fahimta shine Allah ya ce lillazina la yu'minu bil akhirati mathalu sau'i walillahi al mathalu al a'la wa huwa al azizul hakim kaga Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba to su ne suke da mummunan misali amma Allah fa yana da misali ne madaukaki wala wul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim Allah shike da misali mafi ɗaukaka a sama da ƙasa kuma shine mabuwayi shine mai hikima subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wata sifa da zaka ji an ce Allah na da sifa kaza ɗan adam na da sifa kaza to siffanta Allah da ɗan adam matsalar sau'i ne mummunan misali ne ka siffanta Allah da ɗan adam kamar yadda muka ji a baya duk wanda ya ce Allah ya yi kama da ɗan adam kafiri ne shi duk wanda ya ce Allah ya yi kama da halittunsa kafiri ne shi domin ɗayan biyu ne ko dai ya gamsu ɗan adam ma Allah ne ko kuma ya yi sauko da Allah matakin ƙasa wannan kuma aƙida ce ta ‘yan wahadatul wujudi wahadatul wujudi aƙidar cewa komai Allah ne aƙidar komai Allah ne kaga wannan misalin ai ba ta taɓa ɗaukan hankali ba ya za a yi tsakaninka da Allah yanzu ya za a kwakwalwanka ta ɗauki cewa komai Allah ne tsakani da Allah ba yanzu ko a cikin gidanka ga 'ya'yanka nan kowa ya taru ya ce kowa ba bane naka da kai da ɗan auta duka matsayin kuɗi a cikin gida tsakani da Allah ba ya haka zai yi ai ba zai taɓa yiwa ba ina jin da ko ɗanka ne ai wani lokacin mayan ɗin ya zo yana maka abin da ba daidai ba ai kakan kira shi ka ce nan fa gidana ne ko ba haka ba ne bi ma'ana dai kana so ka gaya masa dai ko ya bi ka ko ya bar gida to ya za a yi kuma allan ka zo duniyansa ka ce wai da kai da shi wai duka ɗaya ne ta yaya hankali zai kama fahimtar cewa wai komai allah ne ya za a yi haka ya yi ta yaya a ce maka wai komai Allah ne eh ta yaya ana cewa wai wani ya ce komai Allah ne shi ma Allah ne sai aka kulle shi a ɗaki ya wuni sai leko ta wunda ya ce ku kawo mu abinci aka ce a ƙarya kake ya Allah baya ci ya Allah yi tso'imu wala yi tso'am Allah baya cin abinci saboda haka kai yadda kai ba Allah bane a bude ka a baka abinci in ko kai Allah ne ka ci gaba da zama to kaga kenan asali fidira ma da tsarin halittar mutum but Allah bai halicci tsarin halittar mutum da fahimtar cewa shi Allah bane in ki ga mutum ya ɗauko ma kansa cewa shi ɗin shi Allah ne to ya kauce daga asalin tsarin da Allah ya halicce shi ko da kuwa yana rayuwa ne bisa jahilci ko da yana rayuwa ne bisa jahilci saboda haka duk inda aka ce to ga siffa nan ta ubangiji ga siffa ta ɗan adam sai kaga sun yi kama a suna to kamanta Allah da ɗan adam ko kamanta Allah da wata halitta kafirci kafirci daga sai su ce maka ai in kana so ka fahimci abin shi Allah shi ya halicce mu daga asalinmu daga Allah muke daga da mu da shi duka ɗaya ne saboda ka sai su ce maka kamar mutum ne ya ɗauki tawada wannan da ya ɗauki tawada sai ya zana bishiya wannan sai ya zana gida wannan ya zana makaranta wannan ya zana rijiya wannan ya zana kaza kaga dai duka in ka zo ka kalli wannan bishiyar in ka ga dama za ka iya ce mata tawada ne wannan gidan ma ka ga dama ka ce mai tawada ne wannan ma saboda duk da tawada aka zana su amma kuma sai zama shi wannan gida ya zana wannan makaranta wannan kaza wannan kaza to shine wai in ka kalli halittun gaba ɗayansu duka daga Allah ne kana iya ce musu duka Allah ne sai dai da Allah ya tashi halitta sai wannan mutum wannan jaki wannan kare wannan doki amma dai duka duka komai Allah ne to ya ya hankali zai fahimci ya hankali zai ɗauki haka a ce maka wai komai Allah ne ta yaya in har ka gamsu a cikin jihar ku kowa ba gwamna bane to ya za a duniya kuma ka ce komai Allah ne ai in komai Allah ne shikenan tunda ya nuna kenan tunda daga Allah muke ya nuna duka matsayin mu ɗaya da Allah to ya kamata a ce matsayin mutane ma duka iri ɗaya ne duka iri ɗaya ne ya kamata a ce matsayin mutane ma duka iri ɗaya ne haka kana da wannan fahimtar gwamna ya zo ya same ka da kwantenan ka a bakin titi ya ce a daga ka ce wallahi ƙarya kake baka isa ba in har ka gamsu matsayin ka ɗaya da Allah to ya kuma zaka gamsu cewa matsayin ka ɗaya da Allah amma kuma gwamna ya fi ka iko ha jama'a ina hankali a wannan lissafin kai ka yanzu ka fahimci cewa kana da aƙidar wahadatul wujudi cewa kai ɗaya kake da Allah amma kuma gwamna ka gamsu cewa fa gwamna yana sama da kai to wannan aƙidar ya za yi wata kama hankali in dai ba wai hankalin ba lafiya ba ya za ma'ana ma'anar siffan Allah ma'ana ce ta mahalicci shi ko dan adam ma'anar siffar tashi ma'ana ce ta abin halitta ma'ana ce ta abin halitta saboda haka wajibi ne mu mu kiyaye mu kiyaye wannan abin mu kiyaye wannan wannan gabar kwarai da gaske saboda haka malam yake cewa shi Allah له معنى الخالق ولا مخلوق وله معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق yace wa ka'annama annahu muhyil mauta ba'dama ahya kamar yadda yake Allah madaukakin sarki mai rayar da matattu ne Allah madaukakin sarki bayan matattu sun mutu bayan kowa ya riga ya mutu Allah kuma zai sake tada wannan halittar dukkanin halittun gaba daya Allah zai sake tada kowa Allah zai sake tada kowa kowa bayan ya mutu Allah zai sake tada shi malam yace to istihaqqa hadha al-ism qabla ihya'ihim Allah ya cancanci sunan mai rayarwa tun gabanin ya rayar da su tun gabanin ya rayar da su yanzu ai duk wanda ya mutu ya riga ya mutu mutuwa ta gaskiya din bai tashi ba sai dai waɗanda Allah ya ga dama cikin ikonsa ya tada su bayan sun mutu don ya nuna musu ƙudiransa da ikonsa amma ai kai a idonka dai baka taba ganin wanda ya mutu ya tashi ba ba riga an tada kiyaman ba to har yanzu duk da kiyamar bata tashi ba to siffar Allah ce mai tada alkiyama Allah zai tada kiyama tun gabanin a tada tun gabanin ya tada kiyaman shi mai tayar da kiyaman ne amma ai akwai waɗanda Allah ya ba mu labarin su a cikin alkur'ani ya kashe su kuma ya tada su don ya nuna musu ikonsa kamar misali uzairu uzair Allah ya ba mu labari aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ya zo wucewa ta wani gari ya samu garin shiru kowa ya mutu qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti ya ce to iko Allah yanzu kalli garin nan ta ina Allah zai fara ta zai fara ta da wannan garin bayan kowa ya mutu Allah ya sai ce fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha Allah sai ya kashe shi sai da yi shekara ɗari a mace sai Allah ya ta da shi ƙala kam labist Allah ya ce masa tsawon wani lokaci ka tsaya a nan ƙala labistu yauman au ba da yau sai ce ɗazu ɗazun nan na zo bin ban wuce wuni ɗaya ba ko wani ɓangare na wuni sai Allah ya ce da shi a ina bal labista mi ata'am shekara ɗari kai a mace a nan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam tasanna duba abincinka duba abin shanka guzurinka ba abin da ya canza wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas kalli jakinka ka gani za mu sanya ka zama aya wa mutane wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma in kana so ka gane yadda Allah zai ta da garin nan bayan duk sun mutu dubi wannan jakin naka ka gani dubi yadda ya koma kwarangwal amma kalli yadda za mu ta da kasusuwan sannan mu lullube kashin da nama kuma jakin ya miƙe Allah ya ce falamma ta bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin da hakan ya bayyana masa sai ce kai na gamsu na yadda Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allah sai biyo bayan shi da kisar Annabi Ibrahim ya ce wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta Annabi Ibrahim ma ya ce Allah nuna mun yadda zaka tada matattu qala awalam tu'min Annabi ya ce Ibrahim baka imani Allah ya ce Ibrahim baka imani bane qala bala Annabi Ibrahim ya ce na imani walakin liyatuma inna kalbi ina so zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ne Allah sai ce da shi to fa khudh arba'atan min at-tayr nemo tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ka nemo tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka daddaka naman su ka cakuda naman ka gauraya ka samu duwatsu guda hudu ka raba naman gida hudu ka sa ɗaya anan ɗaya anan ɗaya anan sun hunna sannan ka koma gefe ka kira su ka ce tantabara hasbiya kaza ya atina ka sa yanzu ka ga naman kaza da kenan da wanda kenan da wanda kenan sun tashi sun haɗu waje ɗaya da ƙasusuwan gaba ɗaya sun haɗu kaza za ta taso Allah ya ce wa alam anna Allah ala kulli shay'in qadir ka san cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai wasu mutane ma Allah ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut shin baka ga waɗanda suka fita daga gidajensu ba suna dubbanni kansu a haɗe suka haɗa kai saboda annoba ta shigo garin su suka yi gudu suka bar garin wai saboda gudun mutuwa Allah sai ce faqala lahumullahu mutu hai da suka isa inda suna ganin sun tsira ba annoban a wajen sai Allah ya ce duk ku mutu thumma ahyahum bayan sun mutu kuma sai sai sake tada su saboda haka kaga mu wa'annan labari Allah ya bamu a cikin alkur'ani cewa wasu sun mutu kuma ya tada su amma alkiyaman tada alkiyaman tashi na gaskiya da gaskiya ai ba mu ganta ba tukunna amma mun gamsu cewa Allah zai tada alkiyama din alkiyaman za ta tashi saboda haka yace wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihim kadhalika istahaqqa isma al-khaliqi qabla insha'ihim kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya cancanci sunan mahalicci tun gabanin ya halicce su zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir saboda Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wa kullu shay'in ilaihi faqir komai matalauci ne mabukaci ga Allah wa kullu amrin alaihi yasil dukkanin al'amari mai sauki ne a wajen Allah la yahtaju ila shay Allah bai bukatar komai laisa kamithlihi shay babu wani abin da yayi kama da Allah wa huwa samiul basir Allah mai iko ne a wato wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته